godewa tun da ɗan gari magajin roda sarki uku ɗan mamma Don magana sarkin magaɗa ne na godewa kundi ɗan bala da waziri mai don kwarai kiɗa mijin ƴar madan. Ya kome suke baka ƙyale gode girman ka ya fi Na gode wa yan yayar magaji jikar magaji, na koma an kyau da kwana. Na gode wa sarakin gadar marka uwa yaran malam mai angara. Na gode wa yahu na baki jara na kan bai dan garba. Aba, balarabe balanta ne dan shuwa magajin gambo. Abin ƙyalla rajuwe da jaraba da na zazzau. Abin yawon kundiri don mero, ita ma akwai aba kuduru. Wai wake gaban ka wake bayan ka, sai Allah ta'ala. Ga gaisuwa nan na gaishe ka Muhammad Kura, Muhammad dan waye, goyin sarakuna da mahe, dan cika saurin rada doki. Dan Jaribiya da Fulani dan Madin Kano na gaishe ka. Dan Abubakar sarki no. Na gode wa da kadiya, na gode ya jona, na gode miki abu, kuma ni kyauta a turmi. Na gode bisan jide, shugaban gabari bisan jide, mai kasuwa da suna Allah. Allah ya baka kasuwa ta baka, da ɗaya zama da ma'alan mamman, magaya a cimbori, da alhaji ƙatan alhaji. Uwar Kabiru da Mansur. Wai ka tafi bakin daga ana isa gida ana biya amu. Ga gaisuwa na sarauniya yan sanda ta umar yan sanda. Ba kuwa ruwa da buraka. Ruwa mai tashi. Na gode wa zumbile ta bayan da jikan ga. ba mun ga garau dan ba kwanala da kanin ya dauro. Ina ga bar man halar dan mamu tumuro. Amma na gwarewa yara ba ta kakun sakana wurin mai bori da maza ya garba. Na gane uba mutane hanza. Ina zugo na na na. Kai na gwarewa a zama mai kabani. Magajiyar bande kuwa Zabiya tana gaishe kyabiji ta dawo. Amma na gwarewa yaran malam dan marsha. Ido uku mai ban tsoro dan malam almu. Na magana zugo na na. Na gode wa kandanyar ya za kanda da ado. Ina umma be a kuta Muhammad.
Tsuntsuwa mai tashi giwa mai kama da mamman sani.
Ruwa mai tashi giwa mai kama da mamman sani. Magajiya algaje.
Tsuntsuwa mai tashi giwa mai kama da mamman sani.
Ruwa mai tashi giwa mai kama da mamman sani. Matan sani. A wani yawuri na gode.
Ya sa da mai jikin mu riga ne.
Wai ya sala mai jikin murzali. Gaisuwa ina gaishe ka. Sani Salihi managarci jarumi na uba ne. Ina kana zogo kadan Allah ya biyar gida ko. balle yar yaba ina dan gada di ma ji bari
Haɗin mai goro zariyar rai.
na gode ai mai goro da kai zuwa halaliyar mutanen zazzau na gode wa barka tarakin gada uwar yaran malamin angara har yau na gode wa malama mai sallah mata a gidan yaran malam yawo ta garba uwa mati Mama dan waya ina dan gada bi ma ne me kama da liman haza me kama da liman haujo ya da maza an damsai kore ke ga bili mahu baba hakuri ka wa baba mai ba da kore baba kore ka ba de ba ta jan hankali wa
Kama ya gode dogo na mai salaɗan isa.
Thank you. Mama.
Ado ɗan ɗan ɗan kan dogo.
Kanda mai kada
giwa mai kama da umaru sanda
Halima malumfashi giwa mai kama da umaru suna da lafiyar mutanen gaggau
ranar na da yar mutanen zazzau. Na da lafiya ta mu kuɗi. Alherin Allah ya kai wa ile jikar Yesu. Na barana a bara gwada kan auzo, auzo magajin
azumin ado alamiyar mutanen gaggau kan ku na dare don tuwon a kada kenan alhaji isa na hawa baban mamma
Kadan na koma an tau garin ka ta kasu ne mano. Aliyarin ala ya kai wa magadiya alo ta maso kanadi ka duma. Wai zambari iya mai tuwo. Waɗa ma da ji kalla san ban dogari kenan. Abin ya ja yar magaji ji kar gidan magaji an tau da ke komawa.
ba dai tuwon a kada ce dan yaro
Ba gaisuwa a kana ce ɗan yaro. Ba gaisuwa na ba ta ɗiyar yari.
Alhaji
Halima mai bori da maza ya zo, Kaliman jika Allah. Ga garguwa na maza biya alo ta mazo kana je Kaduna. Ga magana wasa ma na gode wa dijan ku ya na gode mata. Yaran malamu an gara da mata.
Ya a bada goyon mai ra'ami na mai shinkafa a kada ke ya gode.
Thank you. Aliyaran Allah ya kai wa a ba ta ƴar mai zaɓe, a ba ta gida a ba ta daji. Aliyaran Allah ya kai wa. Na gode, na kuma na gode, ina ji kan yego ina Usmanu. Rabia tana gaishe gyabi ni ka damu. Ina magana Usmanu alƙali mali. Yara ba ta ba wa Kano. Mata na gida mai shinkafa. Ni fiye ai Ibrahim.
Ɗan na bayar ɗan dosa. Kiɗin girman zoma.
Gana gana ba wa yo da Maria Ganda. Na gode wa fati, fati ina Umar Baba Garba. Abin hauki yaran gori, mijin malama mai fata.
Tazan ko ‘yar malam Musa.
Nazan kowa yaran malam Musa. Ina Umar Baba Garba. Na o sanda uwa mai ragini dawo na gode sarauniya ya sanda hadiya ba kuwa ruwa da buraka godiya wani ke korawa na kiba umar ba ba ba Waka ce ta noma daga bakin hajiya da Adamu sau matar Malam Garba. Bismillah Rahmanu Rahimi. Mun gwada Allah jalla sarkin agaji. Shi ne tabaraka jalla sarkin gaskiya. Haka nan da manzo dan amina abin biya. Babban abin begen mu yamma da safiya. Kai adda ikon taimakon bawa duka. Ka sakon basira in bayani manzili. Da ka bani ikon wallafawa kan batun. Noma abin ƙaunar mu 'yan Najeriya. kai ke nufin bawa da niyyar aikata dukkan abin yi har ya san shi gaba ɗaya to don haka ka nufi ni waƙa don sashi noma abin samun bukata kunjiya domin musan dukkan muhimmanci na sa a cikin ƙasan nan muna Najeriya. Don kun sani noma muhimmi ne fashi, ai sai da noma za mu zaune da lafiya. Kun san hakika zamani mai shuduwa, tun annabawa ko wane na nan da shi. sannan a bayan shuɗuwarsu yana tafe wasu shekarun gada sun ka shuɗe badini dukan ƙarafin nan wajen aiki nasa duka kowane an ba mashi najeriya hakanan da faritan ya ta noma tuntuni har ma magirbin sassabe can zamani sannan da manjagara na sharar gonaki shi za ya taro don a kone kunjiya haka gatari don sare duka itatuwa har sungumi mai sare shuka munzili. haka nan da adda kajiya kai ɗan uwa don sa rabu nunan cikin Najeriya. Sannan wuƙaƙe ga sunan man san da su, sun ba mu amfani cikin Najeriya. Yankan hatsi yanka na dabba kowace. aikin wuƙa ce sun wajabta gaba ɗaya. Amma idan yankan ciyawa kai na bi, aikinsa ne lauje cikin Najeriya. Har ma ku ya fato kasan haka zalika. Aikin ta ne wargyaɗa a cikin ƙasa. dukkansa ƙarfe na cikin Najeriya. Don kare ‘yancin gimbiya Najeriya, har ma da sauran wasu banza nasu ba. Sun ba mu amfani cikin Najeriya. Su ne ƙarafin na na tun gargajiya. an san su dukkan ko'ina Najeriya. Bayan ƙarafin na na can gargajiya, an sami sabbi don sanoman zamani. su ne tirakta har da garin makajiya. Noma cikin sauƙi suke Najeriya. In dai kana da kuɗi ka gane ɗan uwa. Ɗauko tirakta sai ta nome nan da nan. Leƙa gidan gona da garin makajiya. Noman su shanu nan wani ɗaya sun gama. In dai ka nemi ɗayansu sai noma da ɗa. Ka huta dukkan sun kuyo baki ɗaya. Komai yawan gonar ka ba su da fargaba. Aikin su noma ne a kayan lokaci. Ka huta dukawa kana yarfar gumi. bayan ka ya huta da rana kajiya har ma tirakta nan ta shadar gonaki kafin ruwa ya sako a shuke kunjiya bayan ruwan kafin a shuka mata na yi dukkan sabunu za ta nome bai ɗaya su gwamnati ta fiɗa a can a ƙasar waje don taimakon kowa cikin Najeriya. Domin a huta yawan wahalar sun kuyo, don kyauta noma nan cikin Najeriya. Su ne ƙarafin na na wannan zamani. sun nuna yin noma da sauri kunjiya. Ero su an kai to musamman sun ka zo, domin su taimaki nan gida Najeriya. An karkasa su jiha-jihar mu Najeriya. Don gwamnatin mu ta ba da dukkan taimako. ita gwamnati ma kanta ta yi mana gargaɗi bisa kansa noma da mayan Najeriya. Ta gargaɗe mu sarai tana faɗakar da mu domin mu ɗau himmarsa noma kunjiya. Ta yi kiran dukan manoma ko ina. domin mazan ƙoshi cikin Najeriya. Mu tsaya ga noma don mu sami abinci duk a gida da daji har ƙasar mu gaba ɗaya. Domin da noma ne gida zai zaune shi a cikin ƙasar nan tamunan Najeriya. mu riƙe shi noma da mu gane yan uwa shi ne matashin arzikin Najeriya. In mun wadatu har makwabta za mu kai na cikin Afirka can ƙasashen duniya. In mun yi noma nan cikin Najeriya. dukkan bukata sai ta samu gaba ɗaya. Daga lafiya sannan faƙo shi kwanjiya, tushen su noma ne ta farikin rayuwa. Mun san shi noma ke da albarkar ƙasa, shi ke da riba wadda ba ta gidayuwa. iri kaɗan ne za ka sa a cikin ƙasa. Ka gamayyawa ya bayyano maka zahiri. Dukkansa iri kowane an ba mu shi, ba wanda babu cikin ƙasar Najeriya. In mun yi noma sai mu samu abinci duk. a gida da daji har ƙasar Najeriya. in ma na shuka gashi birji ko wane har wanda za a dasa cikin Najeriya. Kai nemi gona yau da niyya ɗan uwa, don tattalin ƙoshi cikin Najeriya. Yi tanadin iri a daidai lokaci. in lokacin ya wuce ba zai yi amfani ba. Kun san fa komai na da lotan kyau nasa, in nan ka dace ka wadatu gaba ɗaya. Amma idan ka canja dotan kowace, ka ɓata amfanin ka baka da ko ɗaya. saukar ruwa to sai ka ɗauko sungumi don shuka iri wadda ba shi da tantama fara da gero sai ka sadawa duka kai shuka mai waka jiya kai ɗanwa masara abace nan ta shuka kajiya goyo take girman ta gashi da hanzari sai gangala an saba shuka ko'ina ka haɗa da wake arzikin najeriya doya da rogo dankali ban basu ba su ma ana noman sunan najeriya To kun ga shinkafa da aca ibiro, sun ba mu amfani cikin Najeriya. Sa auduga da gyaɗa sarakunan kuɗi, nan ka yi gyaran kanka har Najeriya. Haka nan da nomi arzikin Najeriya. biskit dari ɗi an kayo Najeriya. Gonar aya shuka ake ba jinkiri, zaƙi da garɗi ta haɗe su gaba ɗaya. Har ma da gwaza nan cikin Najeriya. Ita ma guda ce 'yar ƙasar Najeriya. haka nan ta kan da ke an ba musu zaƙi da gareɗi sun zaƙin su ya wuce ambato Najeriya. Ka shuka gona shekara biyu ɗan uwa, wata shekara to canja iri kajiya. to nan wajen ka ba ta hutawa daɗa, nan za ta kawo sauyuwar ta da hanzari. Don kun sani dukkan halittar duniya, an ba shi ikon shakatawa ‘yan uwa. Haka nan ashe gona a mai tsiro. ita ma tana son shakatawa ‘yan uwa. Samo shi takin zamani ka baɗe mata, domin kisan ƙwari da sauran taimako. Dukkan tsiro nan ya abu, ya- nan ya buƙaci abubuwa. Dukkan tsiro nan ne wajen zabin kusa. domin sataki ɗan ƙasar Najeriya. Kaga ko ina gonarka ta ɗau hauhawa, sai ƙara girma ko ina baki ɗaya. To kaga amfanin ka ba shi da fargaba, ya sha ruwa daga jalla sarkin taimako. domin ruwa kun san fashi ne wajibi a gare ta gona don ta samu tsiron hatsi bayan ruwa har ma da iska mai shiga a gare ta gona don ta zauni da lafiya. Dukkan tsiro shi ya bukaci abubuwa da ruwa da iska har abinci gaba daya. Haka nan mutum dabba da tsuntsaye duka. sun san abin ƙaunar mu duk baki ɗaya. Kusan ita ma miya ban bata ba, babban abin mahaɗin abin mahaɗin abinci gaba ɗaya. Domin da ganyen miya duka ko'ina, har masu ‘ya'ya nan cikin Najeriya. samo ka ɓoye ko wane zai magani ranar dashe har ma da shuka bai daya ko da a lambu ko a gona sai ka sa matuƙar ruwa ya sauka ba su da tantama ka dasa shi barkono tumatir barkono ka dasa su tare ta sai tumatir barkwano ga nan kuɓewa ya kuwa taruhu mawar miya take albasa ga